الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشا دايا قواتن safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 20 a cikin karatunmu na آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله وليس منه بلا ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي
na'am walaysa minhuma bila hadi ruwi baya daga cikin alqur'ani abinda aka ruwaito shi bil ahad da isnadi wanda yake ahad ba mutawatir ba sharadin qira'a ta zamanto qur'ani ta zamanto an ruwaito ta mut- bit tawatur amma walaysa minhu baya daga cikin alqur'ani ya tabbata cewa wannan alqur'ani ne ma bila hadi ruwi abinda aka ruwaito shi da al-ahad asanid ahad falil qira'ati bihi nafyun qawi to korewa mai karfi ta tabbata wajen qira'a da shi ma'ana ba za a yi qira'a da qira'a wadda take aka ruwaito ba mutawatira ba Uh, an kore yin kira'a da ita bi ma'ana ba a kira'a da ita saboda ba alkur'ani ba ce don haka idan mutum ya yi sallah da kira'a wadda take ba mutawatira ba to bai karanta alkur'ani ba Mm, bai karanta alkur'ani ba Ah, kalli ihtijaji kamar yadda hujja ma da shi ah, shi ma nafiyun qawi wato korewa mai karfi ya zo na'am يعني أن المروي بالآحاد على أنه قرآن yana nufin abin da aka ruweto shi da isnadi ahad akan cewa alkur'ani ne al-ahad taba'an shine ghairul mutawatir wanda ba mutawatir ba in ko a malashim zo da Allah yani annal marwiya na'am al- a- a- yana nufin abin da aka ruweto shi da asani da ahad al-ahad shine abin da ba mutawatir ba Ah, saboda haka koda mashhur ne koda da riwaya ce mashhura da isnadi wanda aka yi hukunci a kansa da inganci in dai ba mutawatir bane to laisa minhu على أنه قرآن akan a cewa al- alqur'ani ne لم يثبت كونه to قرآنا bai tabbata kasancewarsa qur'ani ba كلفظ أيمانهما في قراءة بعض الصحابة kamar lafazin aimanihima a cikin kira'ar waɗansu daga cikin sahabbai Faq- فاقطعوا أيمانهما eh, faqta'u aimanahuma maimakon faqta'u aidiyahuma to faqta'u aimanahuma ta zo a kira'ar waɗansu sahabbai to wannan ba alkur'ani ba ce saboda haka ba za ka karanta ta ba kamar yadda ake karanta wata kira'a daga cikin eh, kira'atul ashir tunda ita wannan ba ƙur'ani ba ce na'am وكلفظ متتابعات kamar la- haka zalika kamar lafazin mutatabi'at في قراءة ابن مسعود a cikin kira'ar abdullahi bin mas'ud وصيام ثلاثة أيام eh haka ya karanta ta a wajen kafaratul aiman yace fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at Mm. a wannan kaga kira'a ce ta ibnu mas'ud tabbatatta to amma ba za a dauke ta a cikin alkur'ani ba saboda an ruwaito ta ba da isnadi mutawatir ba
وكقراءة أبي وابن عباس kamar kira'ar ubay ibn ka'ab da ibn abbas النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهم وهو لهم أب to ka gani suka kara wahuwa lahum abun a kira'arsu to wannan ba za a ɗauke ta ma a cikin alkur'ani ba tunda wannan dukkaninsu ba tawatur a ciki
فمثل هذا to kwatankwacin wannan لا تجوز به القراءة ba a kira'a ba ta halatta da shi ka karanta ta a matsa wato bi ma'anar kira'a ka karanta ta a cikin alkur'ani ko kai tilawarta alal qawli alqawi a bisa magana wadda take karfa ولا يجوز الاحتجاج به da haka zalika kafa hujja da wannan kira'ar ita ma bata tabbata ba ولذا dan haka ne لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين don haka ne malik da shafi'i ba su tafi akan wajabcin jerantawa ba a wajen azumin kafarar rantsuwa ba su riko da kira'ar ibn mas'ud ba sabanin abu hanifa da ya riko da kira'arsa imam abu hanifa yana kafa hujja da ita akan cewar akanta kira'ar sha wannan ita ake ce ma alkira'atu shadha ba a ce mata qira'a ta alkur'ani bar ana ce mata qira'a shadha na'am وقيل تجوز القراءة به a wani kaulin aka ce ya halatta a yi ƙira'a da wannan abinda aka ruwaito bil ahad والاحتجاج da kafa hujja
وصح ابن السبكي ibn subki ya inganta جواز الاحتجاج به halaccin kafa hujja da ita banda ƙira'a mai jam'ul jawami a cikin jam'ul jawami a, ya tafi- ya ta- a, ya ce to za a kafa hujja a, a, hujja za a iya kafa hujja da ita amma ba za a iya ƙira'a da ita ba saboda ƙira'a sunna ce mankola an ji su sun yi ƙira'a ba- ba- ba zai yiwu a ce suna yin tilawa ba domin inda suna yin tilawa da zai zamanto kan cewar sun yi ikra da shi waɗansu ana samu ne a mushaf ɗinsu sun rubuta domin suka rubuta taf- shi yasa waɗansu suke taujihin da kan cewa tafsir ne suke yi tafsir suke yi amma sai su rubuta a cikin mushaf ɗinsu sai a ruwaito shi akan cewa ƙur'ani ne amma da ƙira'a ce to zai zamanto cewar an ji ta suna tilawa da ita kuma an ji wannan su ma yana tilawa da ita a haka to wannan sai ta zamanto ƙur'an na'am ba lokacin annabi sallama yana kusa ko ya ji cewa suna ba da
a'a ai ba lallai lokacin lokacin yaushe aka yi riwaya daga gare su ai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan sa ne aka yi riwaya daga gare su Mm. na'am a ba idraj bane ba za a ce idraj ai su a a wajen a a idraj daban idraj na hadith daban Uh, sai dai abinda sukan ce mata din kira'a tafsiriya abinda suke ce mata kenan kira'a ce ta tafsir amma ba sa ce mata idraj idraj wajen wajen a wajen hadith ne eh
غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة na'am صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط الماء بي na'am Ah, gaira ma ta hassala kalihtijaji kamar kafa hujja gaira ma ta hassala in banda abinda ya sama- ya samu ya- ya- wato ya tattara a fihi thalathatun ya tattara abubuwa guda uku a cikinsa wato ah, abinda ya samu abubuwa guda uku suka cika ma'ana sharuɗa uku daga cikin irin wannan kira'ar da aka ruwaito bil ahad to za a kafa hujja da ita fajawiz musjala to ka halatta yin wa- wato ka halatta wannan musjala wato a tafiye wato ma'ana ba tare da saba ba- ba tare da wato a korewa ba sihatul isnadi sharadi na farko ingancin isnadi wa wajhun arabi kuma ya zamanto akwai fuska ta arabiya da za ta iya daukansa bi ma'ana babu lahan a ciki Mm. saboda alkur'ani tunda Allah ya kira shi qur'ani balarabe don haka duk abin da za a ruwai za a kawo shi a matsayin alkur'ani dole ya ka- ya sa ya dace da ka'idar larabci to sharaɗi na biyu kenan wa wifqu khatil ummi da kuma daidaito da kuma dacewarsa da khatil ummi rasmul um wato rubutun wato mushafi wanda yake shine um uwa shine ana nufin arraz- wato al-mushaful uthmani Mm. shartun wannan sharaɗi ne ma ubi da ba a ƙi shi ba to idan ya tattara wannan sharaɗin to za a iya hujja da shi saboda haka kun ga kenan akwai thalathatu aq- a- a- akwai aqwal alqaul na'am يعني yana nufin أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط cewa qira'a shadda a k- yin karatu da shi qira'a da shi tana halatta bi thalathatu shurut a na'am wannan a a afwan ba kawai al-ihtijaj ba ya ya koma wannan a, fajawwiz a, musjala ya koma ya zuwa ga alƙira'a wal ihtijaj na'am نعم تجوز القراءة به بثلاثة شروط ƙira'a da shi ta halatta da sharaɗi guda biyu الأول na farko صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ingancin isnadin ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam باتصال سنده saboda saduwar isnadinsa وثقة نقلته da amincin marwaitansa دون شذوذ ba tare da ratsewa ba wala illa da take suka akan ingancin الثاني sharaɗi na biyu أن يوافق وجها جائزا في العربية ya dace da fuska wadda take ta halal wadda take wadda take halattacciya bi ma'ana ai wato wadda take ka'ida tabbatatta fil arabiya a cikin lugar larabci التي نزل القرآن wadda alqur'ani ya sauka da ita الثالث sharadi na uku موافقة خط المصحف العثماني dacewa da wato rubutun mushaful uthmani alqur'anin da aka rubuta a zamanin sayyidina usman يحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني wannan muwafaka tana samuwa da muwafaka aka- da muwafakar ɗaya daga cikin wato jum- jumullan kwafi-kwafi nusakh na shi alkur'anin da aka rubuta zamanin sayyidina usman tunda da aka rubuta an sa- an tuttura shi zuwa sassa guda guda waɗansu ruwayar an ce guda shida waɗansu ruwayar an ce guda takwas aka rubuta to a, idan ya saba idan ya dace da koda ɗaya ne daga cikin waɗannan nusakh ɗin to za a ba- ya cika wannan sharaɗi ba sai ya dace da su ga baki ɗaya ba
قال ابن الجزري ibn al-jazari ya ce وكل ما وافق وجها نهوي wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi mhm, wa sahha wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkanu arkanu يكون ما قليل Eh, a- a- ai abin nan ne la- ai ba zai a- huwa al-qur'an wannan kuskure أني ما يتعلم eh huwa alqur'anu dai wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi dukkan abin da yayi muwafaqa da fuska ta ilimin larabci wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi kuma ah, wa kana yahwi ah, wa kana yahwi ah, ah, ihtimalan lirrasmi kuma ya tattara wato yiwuwar fuska a cikin rubutun wa- wa- wato a cikin rubutun alkur'anin da yake an yi shi a zamanin sayyidina usman shine suke ce ma ar-rasmul usmani saboda haka al din ta lirrasmi al ce lil ahad ay lirrasmi al usmani na'am wa sahha isnadan kuma is ya inganta ta fuskar isnadi huwa al-qur'anu to wannan shine al-qur'ani ai kaga mubtada wa khabar ne ko huwa al-qur'anu saboda haka wannan kisrar da suka yi kuskure ce fa hadhihi thalathatul arkanu waɗannan abubuwa guda uku sune rukunai abinda za a tabbatar da kan cewa shine alqur'ani نعم.
وهذا ما يختل شرط الأثبت A- na'am شذوذه لو أنه في السبعة athbiti athbiti dai ko yuthbi a athbata yuthbitu wa haythu yahtallu wa haythu ma yahtallu shartun athbiti shudhudahu law annahu fi sab'ati Id- inda duk wato sharadi daya wato ya zamanto yahtallu bai cika ba wato ya rushe athbiti shuzuzahu to ka tabbatar da cewa wannan ita ce qira'a shadda ka tabbatar da ratsewarsa law annahu ah, law annahu fi sab'ati ka kaddara ma yana cikin wato a cikin mag- a cikin qira'ar alqurra'us sab'a ko da zai kasance a cikin qira'ar alqurra'us sab'a na'am والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون
na'am wal usuliyun malaman usul da da yawa daga cikin fuqaha suna cewa بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر alkur'ani baya tabbata sai da tawatur وأترد to an yi itirazi akan wannan بإثبات قرآنية البسملة tare da wajen tabbatar da albasmala cewa tana cikin alkur'ani مع أنها لم تتواتر tare da cewa ba mutawatira ba ce وأجيب an yi an- an yi jawabi akan wannan itirazi لأن هذا الاحتجاج wannan ihtijajin kafa hujjar إنما هو على من أثبت قرآنيتها ba ya kan wanda ya tabbatar da cewa ƙur'anin ce Eh. tunda mahallin ijma'i shine basmala a cikin a suratun namli amma in ba a nan ba an yi saɓani saboda haka wanda ya ce ƙur'ani ce to shine za ka iya masa itirabi cewa ta za ka yi masa ta za ka ce ƙur'ani ce bayan lan tasbut bit tawatur wanda ku yace ba qur'ani ba ce haka shikenan la yalzamuhu al-i'tirab saboda haka dai maganar cewar sai abin da ya tabbata bit tawatur shine ake tabbatar da cewa qur'ani ne wannan shine a a shine maganar a da a shine maganar a mafi yawan usuliyun a shine maganar usuliyun da kuma da yawa daga cikin al-fuqaha
مثل الثلاثة ورجح النظر ورجح النظر إيه تواترا لها لدى من قد غبر نعم مثل الثلاثة كمر قراءة واتو الثلاثة آه، قراء الثلاثة وند سكا تشكا العشرة سوني خلف دا أبو جعفر دا يعقوب كو مم. آه، أبو, أبو يعقوب ابن إسحاق الحضرمي da abu ja'far yazid ibn al-qaqa da kuma khalaf ibn hisham al-bazzaz waɗannan tokarar jihar da a mithlu thalathati kamar ƙira'ar kamar wato ƙira'ar waɗannan malamai guda uku wa rajjihin nazar tawaturan laha wa rajjihin nazar karen jayar da wato dalili bisa da karen jayar da annazar wato a dalili wa rajjahan nazar tawaturan laha lada man qad ghabar na'am wa rajjahan nazar eh ba wa rajjihi bane nabiru wa rajjahan nazar tawaturan laha an nazar wato tsokaci na dalili ya rinjayar da tawaturan laha tawaturi gareta lada man qad ghabar a wajen waɗanda suka wuce daga magabata wato magabata wato dalili ya tabbatar da kan cewar waɗannan ƙira'a guda uku sun tabbata bittawatur ƙira'ar nan guda uku su ne ƙari a kan ƙira'ar ƙura'u saba'a a saba'a ɗin nan su ne nafi'ul madani da ibn kathir al-makki da abu amr al-basri da ibn amir al-shami da alkufiyun su su uku hamza da kisa'i da asim su su bakwai to sannan sai guda ukun nan da aka yi ilhaƙinsu da su suka zamanto alƙura'ul ashara to dukkan ashara ɗin nan karin jaye wato annazar dalili ya tabbatar da kan cewa su ma guda ukun su ma mutawatir ne su ma mutawatirai ne su ne kira'ar khalaf da abu da yaqub a alhadrami da kuma abu ja'far na'am يعني yana ya ce أن مثال المستوفي للشروط الثلاثة misalin abin da ya cika waɗannan sharuɗai guda uku المارة waɗanda suka gabata قراءة القراء الثلاثة ƙira'ar wato makaranta alƙur'anin nan guda uku خلف khalaf وأبي جعفر da abi ja'far yazid ibn al-qaqa ويعقوب da yaqub al-hadrami أما أبو جعفر amma abu ja'far يزيد بن القعقاع yazid ibn qa- ibn al-qaqa وهو من شيوخ نافع yana daga cikin malaman nafi nafi al-madani ومن كبار قراء أهل المدينة daga manyan makarantan muta- ma- mutanen madina وأما يعقوب shi kwa yaqub فقال فيه ابن عرفة ibnu arafa ya ce قراءته داخلة في السبعة ƙira'arsa tana cikin ƙura'u saba'a لأنه أخذها عن أبي أمر domin ya ruwaito ta daga abu amur ne saboda haka ya ɗauke shi a cikin ruwat ne ba a cikin ƙura'u ba شامخ أبي na'am abu amr al-basri eh
وأما خلف shi kwa khalaf فقال فيه السبكي subki sai ya ce a kansa قراءة خلف ita ƙira'an nan ta khalaf ملفقة من السبعة wato tattara ta aka yi daga ƙura'u saba'a إذ له في كل حرف موافق منهم domin a cikin kowane harafi na ƙira'arsa sai ya samu ya yi muwafaka da wani ba inda ya kaɗai ta shi shi kaɗai
وقال أبو هيان abu hayyan sahibu tafsir ya ce لا نعلم أحدا من المسلمين مع با- القراءة للثلاثة
ba mu san wani daga cikin musulmi ba da ya baya ma- da ya bayar da qira'a bi thalatha hakaza bi thalatha manaha bi ithbati ta fil asl walahu wajhun manaha bi- bil ha ba mana a sai zai zama to dai mana'a din amma dai haka yace nan manaha Ah, alhulu- alhululu ina hululu ya kawo a cikin hashiyar hululu a cikin hashiyar ya ce fi hashi- ah, fi sharhihi li jam'il jawami fanzurhu famish nashr al-bunud now eh yawa gashi nan qala abu hayyan la na'lamu ahadan min al-muslimin hadara al-qira'a bi thalatha shikenan ma- mana'a din ne eh ba mu san wani daga cikin musulmi ba da ya haramta qira'a da waɗannan qira'atu thalatha bal quri'a biha fi sa'iril amsal bal an yi qira'a an ka- an yi karatu da su a sauran garuruwan musulmi wa qawl muallif fadin malam fadin malam ah, mai sharhi muallif ah, ah, afwan al-nazim kenan eh al-muallif ورجح النظر تواترا لها wa rajjaha an-nadhru tawaturan laha yana nufin يعني na'am أن قراءة الثلاثة المذكورة cewa qira'ar waɗannan malaman nan guda uku da aka ambata رجح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة wato hankali dalili na hankali ya rinjayar a dalili na hankali wajen sashin malamai ya rinjayar da cewa qira'a wato qira'a wato qira'o'i ne mutawatira wanda suka yi tawaturi هذا السبكي في منع الموانع a subki yace a cikin man'ul mawani' إن القول بعدم تواترها في faɗi مسائل maganar الوضوء wato ma- maganar da ta ce ba waɗannan ƙira'o'i ba su yi tawaturi ba fi ghayati sukut magana ce wadda take ta isa matuƙa wajen wato azaa wato a yasar da ita Shi- wanda ya ce za a yi ihtijaji da ita amin babu aula a yi tarji wannan shine mazhabar hanafiya don sun ce gayarta in ma bata tabbata a matsayin alkur'ani ba ta tabbata a saboda ingancin isnadinta a matsayin wato sunna ingantatta domin idan tafsiri ya zama idan sababin nuzul ya zamanto ana ba shi hukuncin marfo min babi aula a shadda wannan shine ihtijajin al-ahnaf Eh, Ib- ibn subki a- a- a- a- na'am a- a- subki yana da al- a- man'ul mawani na'am
Yana akwai salaf wannan wannan wannan salafin Mm, na na Ras da Ashar mm, shi ne dai da rawu na Hamza ko mm, mm, mm, mm. ba shi bane ko da ke nifa ilim- nifa ban san ilimin qira'at ba
أعرابي khalaf ra- a- a- khalaf rawin rawi daga hamza shine kuma mai qira'a shine a shi ne shine ban sani ba Shi- shi khalaf kharab na amsa shi ne kuma mai kira shi ne ko mai kira'ar? to ban sani ba ni ban san ilimin kira'at ba amma ana ana mai da ce khalaf na goma ana faɗa a halaf na goma eh don a mayyaze shi daga halaf na rawi ko kuma ce khalaf mustaqil misali in kira ta ce qur'an sai da fara daga gare shi in kuma da riwaya da yau da dama ce ce khalaf an hamza to saboda haka yana da kira'a kuma yana da riwaya kuma rawi ne na hamza shi dai daya na'am nan gashi yace amma khalaf fa huwa ahadur ruwati an hamza ibn habib az-zayyat ahad as-sab'a wa qira'atuhu julluha muwafiqun li qira'ati hamza wal baqi minha la yakhruju minhu fi shay'in an qira'ati baqi al-kufiyyin fa huwa akhadha al-qira'a an hamza wa akhadhaha an ghayrihi min al-mash min mashay min al-mashayikh ahla zamanihi فلفق قراءة من بين قراءة حمزة وعاصم والكسائي وليس معنى قولي لفق أنه لفقها دون تلق لا بل أخذها من أفواه المشايخ حتى قرأ بمضمون قراءة الكوفيين ما خرج عنها فمن تكلم في قراءته فليبدأ أولا بقراءة الكوفيين الثلاثة وأما أبو جعفر يزيد ابن القعقاع فهو قارئ المدينة الأول قبل نافع وهو من شيوخه كما ذكره الشيخ وجل قراءته يوافق قراءة نافع وانفرد عنه بحروف بعضها يوافق فيه باقي القراء العشرة وحروف منها انفر منها انفرد بها أخذها عن شيوخه مستكملة لأركان القراءة الصحيحة وأما يعقوب الحضر يعقوب الحضرمي فقد أخذ قراءته عن أبي أمر البصري فجل قراءته موافق لقراءة أبي أمر البصري وخالفه في حروف بعضها وافق فيه باقي القراء القراء العشرة وبعضها انفرد بها عنهم أخذه عن مشايخه مستكملا لأركان القراءة المعتبرة عند المسلمين تواتر السبع عليه أجمعوا
نعم ولم يكن في الوحي حشو يقع تواتر السبع عليه أجمع آه، يعني wato huk- ah, i- ah, tawaturi hukunci na tawatur ga wato kira'o'in nan guda ga- ga kira'o'i bakwai alaihi ajma'u a kansa malamai sun yi ijma- ma- malamai sun yi ijma'i walam yakun fil wahyi hashwun yaqa'u babu wata kalma wadda take hash wato wani hashu shine a kawo abin da ba shi da ma'ana to babu shi a cikin wahayi bai afku ba a cikin wahayi babu wani abu a cikin alkwani wanda za a ce hasho ne kawai an faɗe shi ne ba tare da yana da wata ma'ana ba Mm, hatta abin da suke cewa za a daɗin nan za mu zo dai mu gani na'am يعني أن قراءة القراء السبعة yana nufin cewa ƙira'ar makarantar nan guda bakwai مجمع على تواترها to wannan an yi ijma'i akan cewar an ruwaito su ta hanyar tawatur وهم su ne ابن عامر ibnu amir ashami ونافع da nafi al-madani وعاصم da asim al-kufi وابن da كثير ibn kathir al-makki وأبو عمرو da abu amr al-basri وحمزة da hamza al-kufi والكسائي wal kisa'i shi ma al-kufi فالقراءات عند عند القراء don haka kira'o'i a wajen makaranta da sashen malamai ثلاثة أقسام kashi uku ce متواتر abinda yake an yi tawatur وهو السبع su ne as-sab'u wanda yake kira'o'in nan guda bakwai Mm.
ومختلف فيه بين التواتر والصحة da wanda yake an yi sabani a cikinta a cikinsa tsakanin cewa shin tawatur ne ko ko kawai ingantacciyar kira'a ce ingantaccen isnadi ne كالصلاة kamar ƙira'ar thalatha ɗin nan a, na a, a, wato halaf da yaqub da abu ja'far
وشاذ da kuma ta uku kuma ita ce shaf wadda take wato bata cika tawatur ba وهو ما اختل فيه شرط الصحة shine abinda sharaɗin inganci ya zamanto bai cika ba
وعند الأصوليين a wajen malaman usul kenan wannan inda qurra kenan نعم Mm, akwai mutawatira da kuma muktalafun fiha sannan kuma da shaf a wajen usuliyin kuwa وبعض الفقهاء da sashin malaman fiqihu متواتر akwai mutawatir وهو السبع su ne kira'an nan guda bakwai وشاذ da wadda bata cika tawatur ba wadda ake ce mata shadda وهو ما سوى ذلك shine abin da yake koma bayan wannan فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع don haka a wajen su kira'ar da ta karu akan as-sab'i ba ta halatta والتهديد جوازها abin da yake wato tabbatacce a cikin ilimi jawazuha halaccin kira'a da su للثلاثة da, da wannan kira'o'i guda bakwai كما تقدم kamar yadda guda uku kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wato saboda su alfuqaha yanzu kamar imam ahmad ne shi imam ahmad duk da yake bai ba ya ce bai halatta bane amma ya ce yana kin- ya- ya ce ya ce makruhi ne kira yin mutum ya kira'a da kira'ar hamza saboda wannan sakatat din da yake yi yana ganin nau'i ne na takalluf Mm. eh
ولم يكن في الوعي حشو يقع walam yakun fil wahyi hashun yaqa'u na'am yana nufi أنه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له babu wa- wato baya kasancewar akwai wani- wa- wani abu baya kasancewa a cikin wahayi wanda babu ma'ana a gare shi خلافا للحشوية sabani ga waɗanda suke alhashawiyya yawanci amma suna wato kalmar hashawiyya dinnan suna faɗanta ga waɗanda suke ittiba'ul lafzi ko da ba su san ma'anarsa ba kuma suna dangana malaman hadisi da wannan kalma kalma ce wadda take a wato a, ta aibatawa wato a, wanda za su ce wannan ah, wanda suke yin tafwid a cikin kaifiya na sifat sai su ce to ta yaya za a yi Allah ya kawo abin da yake ba a san ma'anarsa ba Mm, to su ka malaman hadi malaman salaf ba cewa suka yi ba a san ma'anar sifa ba cewa aka yi ba a san kaifiyar sifantuwar Allah da wannan sifar ba kuma alfa akwai bambanci tsakaninsu
wa amma tashabu shi ku attashabu wato abin da yake mutashabih mai rikitarwa falahu ma'anan akwai ma'ana ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm wanda masu tabbata a cikin ilimi suna sanin wannan ma'ana بناء على أن الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة bina'an a- a a bisa cewa an gi- a- a- wato an gina shi akan cewa wawu din nan ta fadin warras ta cewar Allah warrasikhuna fil ilm kuma da kuma matabbata a cikin ilimi wawu ce ta atafi wato ta hada cewa la a- a- a- a- a- wala wala ya- la ya'lamuhu wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna sai suka ce wawu din atifa ce wato ba wanda ya san fassarar sai Allah da kuma masu tabbata a cikin ilimi ويعلمه الله وحده a kuma Allah yana sanin wannan tawilin shi kadai بناء على أنها استئنافية da bina an gina ta akan cewa isti'nafiya ce wato wanda ake faran faran magana da ita ce wato la ya- wa- a- a- a- a- la- a- والراسخون و- في العلم يقولون la ya'lamu ta'wiluhu illa Allah sai a tsaya anan ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilinsa sai Allah to warasikhuna fil ilm to sannan ko masu tabbata a cikin ilimi yaquluna amanna bihi na'am
والحكمة على هذا الأخير to sai ya zamanto hikima a bisa wannan ma'ana ta ƙarshe cewa ba a san- ba su an rasikuna fil ilm su ma ba su san tawilin ba amma ga abin da suke faɗa اختبار الخلق بالإيمان والإذعان shine yi yi ma halitta jarabawa a jarabta su bil iman a gani za su yi imani wal id'an su miƙa wuya su sallama مع عدم الفهم tare da rashin fahimta كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله kamar yadda Allah ya yabi masu tabbata a cikin ilimi da wannan a faɗinsa آمنا به mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukkaninsa daga wajen ubangijinmu ne
وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول
ne yake cewa alhashawiyya bi fathi alha'il muhmala wa shin almu'jama nisbatan ila alhasha ba ila alhashu bane kenan لأن الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه وقال ردوهم إلى حشى الحلقة أي جانبها ويجوز إسكان الشين حشوية نسبة إلى الحشو وهو الذي له معنى لا يمكن فهمه لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة وبالوجهين ضبطها الزركشي والبرماوي وغيرهما مم. نعم
وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول وما به يؤنى بلا دليل غير الذي ظهر للأقول كم كرنت شرحه لفظة ما عطف على قوله حشو wannan lafaza ta ma hashun ai wal'a da ya ce walam yakun fil wahayi hashun ya ka'u ai wani bai kasance a cikin al- a- a- babu a cikin wahayi bai abku ba a cikin wahayi ma bihi una abinda ake nufinsa bila dalili Ah, ai na'am ya'ani annahu آه، يعني أنه لا يجوز عقلا yana nufin cewa bai halatta ba a hankalce أن يقع في الوحي, في الوحي حشو ya zamanto hashu ya afku a cikin wahayi ولا ما أي لفظ يعنى به غير ظاهره hakanan ma abin wato la- ba ba zai yiwu ba a cikin wahayi a sami lafazi da ake nufin abin da yake ba zahirin ma'anarsa ba المتبادر منه wanda yake shine mai riga wato mai riga mai mai rigaye zuwa ga fahimtar hankali إلا بدليل يدل على المحتمل المرجو sai dai da dalili da yake nuni akan wannan fuskar wadda take a barrin jayarwa كما يأتي إن شاء الله kamar yadda zai zo in Allah ya yarda rairaye wannan a wajen mabhasin at-ta'wil fassara wa qawluhu ghayr don haka faɗinsa da ya ce gairu na'ib fa'il na'ibu fa'il ne na yu'na ai wa ma bihi a- a- wa ma bihi yu'na bila dalili ghairu alladhi zahara ai ma bihi yu'na ghairu alladhi zahara abinda ake nufin sabanin abinda ya bayyana da shi ma bihi wato baya kasancewa a cikin alkur'ani bi ma'ana yuradu yu'na dinnan bi ma'ana yuradu ai laysa fihi ma yuradu bihi ghayru zahirihi ai a cikin alkur'ani babu abinda yake ana nufin sabanin zahirinsa ana nufin wani zahirinsa illa bi dalil sai dalili akan wannan ma'ana alkur'ani baya zuwa da abinda yake zahirinsa ba shi ake nufi ba dole sai da dalili saboda ya zo ne a abinda yake mubin mabayyani to bayani kuwa shine abinda yake ake fahimta shine za- shine zahiri abin da yake ba zahiri ba to ba a tafiya ya zuwa gare shi sai da dalili Mm. wanda yake wannan kamar yadda ya ce zai zo a cikin babun ta'awil dama ba a sarf ba a ɗauke lafazi daga ma'anarsa wadda take ita ce take riga zuwa ga fahimtar kwakwale ya zuwa ga wata ma'ana wadda take ita ce a barrin jayarwa sai in akwai dalili Mm. na'am nan ayar da an kuli lahumma malikal mulki Mm, tutul mulka man tasha mm, wa la tutul mulka man tasha mm.
wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa la nan mu wasu suna suna fasara cewa yana ba Allah na bada mulki ne ana ana faɗa cewa ba haka bane ba mashiya bace ana da cewa wanda ya na ga suna faɗa
ba mu shi a bace ya cewa Allah na bada mulki ne
amma wannan wannan ai babu zancen tashabu anan babu zancen iradatu ghairu zahir
aka ce ba ba ba ba shi a'a oho mashi'a bambanci tsakanin almashi'a wato irada a shar'iyya da irada qadariya wannan mashi'ar ta nan wajen mashi'a ce wadda take qadariya Allah yana bada mulki a ga wanda ya da- ga wanda ya ga dama irada ce ta halittar Allah ba sai wanda Allah ya so shi zai ba shi mulki ba ya so abin da yake yi. tunda Allah ya ba mu fir'auna mulki kuma Allah bai so abin da fir'auna baya san abin da fir'auna yi bai so abin da fir'auna yi ba amma ya ba shi mulki saboda haka mashi'ar a cikin wannan ayar suna kawo ta a cikin misalin al-mashi'a wato al-irada al-kauniyya al-qadariyya ba shar'iyya ba shine abin da suke nufi amma wannan ai ba shi da alaka da wannan na'am والنقل في المنظم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد
والنقل لل- بال- بالمنضم قد يفيد للقطع والأقص له بعيد a riwaya da abin da alkur'ani ya kunsa kad yufidu lilqat'i ya zai iya nuni ya zuwa ga wato a- a- alqat'u shine ad-dalilul qat'i wal aksu lahu ba'idu akasinsa kuwa abu ne manisanci wato a ce a- abin da alkur'ani ya nuni da shi ba ba qat'i bane wannan ba'idu na'am يعني yana a- a- yana nufin أن النقل يفيد القطع بصحة الخبر cewa riwaya yana tana ba da fa'idar a hukunci da alƙafu shine wato ilimi yaƙini wanda baya ɗaukan aka baya ɗaukan ihtimalin akasinsa wato ba zannu ba bisai hatil khabar da ingancin labarin فالدليل القاطع don haka dalili wanda yake alƙaɗe yanke wanda yake ba da fa'idar ilimi يجوز أن يكون نقليا ya halatta ya zamanto naqliyan wanda ake naqalinsa wato ad-dalilul qat'i ba sai dalili da hankali ya tabbatar ba sabanin abinda yan a, ilmul kalam sukan fada zai iya zamantowa naqli na'am وقيل لا يمكن a wani kaulin aka ce la yumkinu an yakuna naqliyan ba zai yiwu ya zamanto an yi naqalinsa ba saboda dukkan abin da za a yi nakali zai zamanto urza ne zai zamanto wato kuskure zai iya bijiro masa na wajen kuskure wajen riwaya ko ƙarya wajen riwaya saboda haka sai suka ce an naƙil a a ba la yufidul qat'u to shi kuma razi wa hakahu al-fakhr razi fil ma'ali a fil ma'alim a cikin al-ma'alim wa tajja lahu ya kafa hujja da wannan maganar ga wannan kaulin bi anna al-qat'a bil khabari cewa hukunci da ilimi yanke da labari da aka ruwaito yana tsayuwa ne wato baya tabbata sai da al'amura la sabila ila al-qat'i biha wanda babu yadda za a yi ka iya yanke ka sami ilimi cikakke da waɗannan al'amura wa hiya su ne adam al-majaz adamul majaz ya zamanto babu majaz a cikin maganar don za ka iya nakalin magana amma ya zamanto shi wanda ya maganar yana nufin majaz ne kai kuma ka ɗauke shi a kan cewar a haƙiƙa ne wan naƙal da kuma naƙali wato ya zamanto an ɗauk- an ciro ma'anar daga isti'imali ya zuwa ga wani isti'imalin daban
wa taqdim wa ta'khir da gabatarwa da jinkirtarwa wanda yake zai iya tasiri akan ma'ana wa takhsis wa nasb zai iya za a iya samun at-takhsis a shafe wato a keɓance hukuncin da waɗansu ko kuma a shafe hukuncin wal idmar kuma za a iya samun izmar a ɓoye wata kalma wadda za a ƙaddara wajen ƙaddara wannan sai a samu saɓani wal ishtirak wal ishtirak ko amfani da kalma wadda take akwai ishtirak akwai tarayya cikin ma'anarta wal ma'arid al-aqli da kuma abubuwa waɗanda suke bujiro ma hankali wanda su ma za su iya zuwa
wa ajaba al-jumhur an hadha to wannan shine ita ce hujjar alfaharun razi to jumhurin malamai suka yi jawabi suka yi raddi ga faharun razi akan wannan iradin da ya kawo لأن النقل قد يفيد اليقين بواسطة المنضم إليه cewa naƙali riwaya za ta iya ba da fa'idar samun yaƙini da wasitar abin da aka ruwaito a a- wato abin da ya haɗu da wannan naƙali ɗin من تواتر لفظي na tawaturi na lafazi أو معنوي ko kuma tawaturi na ma'ana a ruwaito lafazi wanda yake mutawatir lafazi wanda yake mutawatir a ruwaito shi ta ko'ina Mm. kamar a cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya staftihu salata bit takbir kaga wannan a yaƙinan an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa buɗe sallah da wani abu ba Allahu akbar ba bai taɓa buɗe sallah ba da a- a- a- a- da kuma kamar hadisin a man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan lafazin a an ruwaito shi ta hanyoyi bila adadin Mm, ta hanyoyi masu yawan gaske wanda za a iya katsayi akan cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka din yake to wani shi tawaturul lafzi au tawatur ma'anawi ko kuma ya zamanto shi naqlin ya karfafa da wasitar tawatur wanda yake na ma'ana kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukaka hannunsa wajen addu'a wanda yake har ya zamanto abu ne wanda yake dukkan musulmi ya san cewa ana ɗauka ana ɗaga hannu wajen addu'a to kaga wannan tawatur ne ma'anawi ba wata haditha ce guda ɗaya da aka ruwaito ta da tawatur ɗin ba bal ahdath ne abubuwa ne da wurare ne daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ɗaga hannunsa wajen addu'a to wannan shine at-tawaturul ma'anawi duk wannan zai iya bayar da yaqini mhm أو من قرائن حالية ko kuma waɗansu dalilai na halin riwayar فلا شك فلا شك أن هيئات الصلوات مثلا kaga don haka babu shakka cewa hai'ar yadda ake yin sallah a bisa misali qat'iyya yaqini cewa haka musulmi suke sallah to sannan kuma ku ce babu babu tawatur a a, a wajen riwaya
لمن ضم إلى الإخبار بها من التواتر saboda abin da ya haɗu yayi indimami wato ya tattaru tare da bayar da labari da ita na daga samun tawatur ونحو ذلك da makamancin wannan مما ولم من الدين بالضرورة daga abin da aka sani a cikin addini bid darura ta fuskar dole ta fuskar larura minan naqliya daga abin da yake ruwaito su aka yi وهذا هو kamar مراد- kamar tabbatar da a- aljanna da tabbatar da azabar kabari na'am وهذا هو مراد المؤلف بقوله wannan shine abin da malam yake nufi da cewa bil mundammi ai wan naqlu bil mundammi riwaya da abin da ake hadawa da ita shine wato qara'in dalilai na tawatur ko qara'in haliya kad yufidu lil qat'i zai iya bada fa'idar hukunci da cewa yaqini ne وقول المؤلف fadin malam kuma da yace والعكس له بعيد wal aksu lahu ba'idu akasin wannan ba'idu wato shine cewar ba a samun wato tawatur ba a samun qat'u a cikin naql wannan ba'idu يعني yana nufin أن القول بأن الخبر لا يفيد اليقين faɗi cewar labari baya ba da fa'idar yaƙini ta dukkan ta kowace hanya بعيد wannan abu ne wanda yake manisanci وهو كذلك wannan ku haka yake libutlanihi saboda bacin wannan magana والله في قوله للقول allam fi qawlihi da yace lil qat'i زائدة za'ida ya ayyufidul qat'i abin da yake nufi kenan da yace lil qat'i din min ajli za'ida ce dakhilatun ala al maf'uli ta shiga cikin al maf'ulu bihi والأصل wal aslu asalin maganar قد يفيد القطع qad yufidu al qat'a shine ai wato yana cewa riwaya wato al khabar su al usuliyun suna ganin wato al qat'u abin da yake zai zamanto yaqini to ba zai tabbata ba sai da dalili na hankali Mm, dalili na hankali shine kadai zai iya tabbatar da alqatu cewa wani abu kaza wajibi ne abu kaza mustahil ne abu kaza mumkin ne wannan shine ah- alhukmul aqli to ba zai tabbata ba bil khabar sai dai ya tabbata bil adillatil aqliya amma labari ba zai bada qat'u ba to kaga a bisa wannan barnar da ke cikin wannan maganar shine ai alqur'ani gabaki daya naql ne naql ne bitawatur kenan kaga a bisa wannan maganar alqur'ani la yufidul qat hmm? la yufidul qat to kaga ka wannan fi ghayatul fasad fi ghayatul fasad to shine yake cewa labari in a- riwaya duk abin da yake za a yi naqalinsa idan aka hada shi da qara'in da abin da zai wani abu wanda yake za a tat- wa- wanda a, zai hadu da shi ya karfafa shi to zai iya bayar da fa'idar alqat'u shine kamar tawatur riwaya wane an wane wane an wane filan za a iya cewa la yufidul qat amma idan yayi inzumani ya hadu da sauran da waɗansu abubuwa kamar qara'in kamar tawatur lafzan aw ma'anan wannan zai iya bada alqatu shine ya kawo misalai kamar hay'ar da ake sallolin nan biyar da kuma ma kan cewar ma musulmi sallah biyar suke wannan abu ne wanda yake kaga ba wani dalili ne na hankali ba bal abu ne wanda riwaya ce ta tabbatar haka aljil ba aljil alfun an alfin bal malayin an malayin haka suka ruwaito kaga ba a ko shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi sallah biyar wannan maq- wannan maqtu'un bihi to shi yasa yace wal aksu lahu ba'idu akasin wannan wato hukunci da alqat'u ga abin da riwaya ta tabbata ga abin da naql yake tabbatarwa wannan ba'id abu ne manisanci Mm. to wannan yana da fa'idar da ya ambace shi a nan wajen tabbatar da wato a a- al-yaqin da ga thubutul qur'an da kuma abubuwan da al-akhbarul mutawatira suka tabbatar wannan mun yi shi in kun tuna mun yi shi a mustalah yayin da muka ce shin al-khabarul wahid hal yufidu dhann aw yufidu al-ilm muka ce ibn hazm ya ce yufidu yufidu al-ilm al- wa yufidu al-ilm shine har ake masa raddi akan cewa kana nufin wato al-rawi al-thiqa ba zai taba yiwuwa ya kuskure ba a cikin riwayarsa domin shine muktadan wannan magana an aka ce alkhabarul wahid yufidul ilm shine idan rawi wanda yake fika ne ya ruwaito abu ba yadda za a yi kuskure Hmm. to shine suka yi masa raddi a i- i- imamu nawawi ya rinjaye da kan cewa yufidu van saboda kowa- komai komai aminci da haddar rawi zai iya kuskure zai iya mantuwa zai iya rafkanwa to saboda haka suka ce yufidu van to sannan suka yi tawassut mazhabar su ibn hajar da su shekul islam ibn taimiyya cewa idan ya sa- in aka samu ƙara'in da suke ƙarfafa janibin yaƙini a wannan hadisin a a wannan riwayar sai ya zama to yufidul ilm amma an nazari ba a daruri ba har muka bambance tsakanin al'ilmar daruri wal ilman nazari na'am to sai mu tsaya nan za mu tashi almantuku wal mafhum na bari mu- akwai tambaya amin Ah, na'am
kar ba sa ta kasha
na'am wai yana cewa inda aka ce ya dace ah, ya zamanto wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi ya zamanto ita qira'ar da aka yi riwayar ta ba mut- bitawatur ba ta dace da ar-rasmul uthmani abinda rubutun da yake an rubuta al-mushaful mushaf din sayyidina uthman a cikin sharhin sai ya ce koda da nusha ɗaya ce daga cikin nusa din na musa- na ar-rasmul uthmani yace to wani na nufin kan cewar akwai sabani kenan tsakanin masahib din eh akwai sabani tsakanin yadda ake rubuta waɗansu kalmomi tsakanin almushafu shami wal madani wal kufi wal basri akwai wannan yana samuwa Mm, yana samuwa wannan a wannan abiyat inda muka kar- karanta a wannan baitin duk kaga yana daga cikin ulumul qur'an Eh, al-jazari ba eh to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka